أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم amma malaka ta farko a cikin bayanin da muka faɗa na dan wannan hadisin ko da ya fara yin da wuri da da aka ce kin ka gani ko da annabawa wannan ta bada da sun ce da wannan tawili da aka yi to akwai malaka ta farko dai ya yi shekara ya wannan hadisin da aka yi to duk masu kero zuwa da ke inganta su da zuwa da ke amma su su zo gani ba da sanar da wani kubutacce wanda ya da annaba wanda ya wuce da masu wata a cikin kuma misali ne da mata masu tarihi masu kuma sa da dukkan abin da ke ba kuma su kuma misali wannan masu jafa daga littattafai dukkan su tafi da ingantacce da mara lafiya su sune wa su kuma su wannan wanda ba sa rarra ne alƙali bakar bin ala ya yi gaskiya ba maliki inda yake an jera mutane da ba da soyi soyi rai da masu tafsiri masu saurin kai sun lafiya da wannan tare da raunin masu turuwa da turuwa magana da raurawa masu wayarsa da kuma yankin sanadin hadisi da kuma saba kalmomin sa akwai mai faɗi daga cikin masu magana akan hadisi suna cewa wa a cikin sallah ne manzo Allah ya karanta yayin wannan cikin kuma ya karanta wannan aya wani kuma yana cewa ya faɗi da cikin wani musulmin jama'a ya da kuma kuma da wannan suran wani kuma ya ce ya faɗa wannan aya ne yana gaggadi ne wani kuma ya ce wai ya zanta da kansa ne a bar ayar sai ya rasa sai bada wani kuma yana cewa cewa shi dan ne shi ya faɗi da su da hannun ba shi bada ba wani cewa mabu sallallahu alaihi sallama yayin da mutum da wannan ayar da sai malaka jibrilu sai malaka jibrilu ne ni ba haka na karanta maka ba wani kuma yana cewa wai ce dani ne sanar da su kafiran cewa manzala wai ya karanta ta yayin da labarin da yau manzo sallallahu alaihi wasallam wannan sai ce sai manzala da ce wallahi ba haka gaba da ba shi ba manzala da ba su da suke a kullu da ga manzala ce wallahi ba haka ba ba ka da wannan to zuwa wani zamanin wani zuwa wani wanda ne zamanin masu waya to wanda aka yi wannan kaya da ne daga masu barbara da tabi'ai ba wanda zai gana ne kai ne idan da ne zuwa ga annabi ko idan da ne ba wani tayi babu wanda yake wannan yawanci kamar ku ga wannan hadisi la launa ce kana da rauni kwarai da akwai hadisin da aka yi da marfu'i wanda aka yi da wanda ya ta da annabi cikin sa hadisin su ba abi bikirin zubair dan jubair da dan abbas idan Allah tabbata da gindi kada yace duk abin da yake zato ba ga abin da kana da gindi wata manzo sallallahu alaihi wasallam ya kace a makare sannan ya mutu da kizar abokan ba za ya faɗa wani hadisi ba mu san ce ba mu sani ba yiwuwa an annabi a cewa an rubuta ga manzo sallallahu alaihi wasallam da isnadi da kazi ba mu sai ba wanda ya halatta a mutum na karin sai wannan ka aiki wannan ruwa ta kare to shi wanda dan ya su gudu ba kuma idan har da kai dan ya su gudu wa ma wannan wannan wannan da kuma zuwa ya duk yake da murtadi ne da sai da zubair ne dan ana san an sa da kalbi ga bi sare shi ko dan abbas haka ko sare ne abubakar ya bayyana gare ka cewa ba Allah ya tsara ba kun wannan hadisin da wata hanya ba wanda ya halatta a mutuwa na hanyar sai dai wannan kadai ita ne hanyar to a cikin zaɓe daga launin da ya fara kara kansa kuma tare da akwai kokon a cikin ruwaya وما abin ذكرنا da muka faɗa
الذي لا يشرك به wanda ba a mutu da shi ba ولا حقيقة له ko ba shi ba tare da shi a cikin ruwaya
وما حديث amma hadisi na kalmi ما لا تجوز ولا يفعل shi ba da ruwaya ba tare da gare shi ولا ذكر wala an mata ba saboda ne يقول saboda karfin raunin da ya zaune ne karni da kuma karya ma yana da karya
ما أتى إليه من kamar الرزاق da ba za da yi nuni gare shi Allah ya karka
والذي منه في سبيله to wanda yake a cikin sahihi dai cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kada sura sallallahu sai a maka ne sai mu sanar da jira tare da shi musulmai ma suka yi aljanu suka yi mutane suka yi هذا تبينه منا من طريق النقل wanda ba su da rawar da aka yi ta hanyar ta hanyar turo hadisi فأما من هذا المعنى amma mutane ta ji a ma'ana hadisi فقامت الهجة hujja ta tsaya وعلم أن الأمة ma'aluma ta gamu لا تكون به a duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kuma ونبات kuma ya narkaka عن مثل هذه da الرجل irin wannan abun karkarci
أما لم تمنه amma daga ta gutu burza أن ينزل عليه مثل a ما so kuma da irin wannan a so kuma da irin wannan ولي على هذا المعنى daga yaban wani a- a- alloli ne wani Allah a وهو Allah ya gamci ne ma ya za ta yi ba أو أن يتدور عليه الشيطان ko kuma sai dai wanda gare shi ويشفع عليه wani rikita mana Qur'ani حتى يسأل فيه ما ليس منه ai sun yi abin da ba shi kuma ya fanya Qur'ani shi wannan ai ba zai yi ba
ولا تكون النبي صلى الله عليه وسلم wai mu za ta cikin ke ma أن من wai القرآن abin da abin da abin da rikita shi wai yana cikin Qur'ani abin da kuma na Qur'ani bane أكرم الله wai har da shi wani ya faɗa da shi
وذلك كله من duk wanda ya hana cikin shi yake sallah a cikin hakan Allah duk ba zai yi ba أو يقول ذلك النبي ko kuma a misali ne kai kuma a ce ya faɗi wannan
يكتب a له ce a kansa amdar daga ganye faɗa shi ma wannan yin haka wani aka ذلك كله kawo ta kama ba za a yi ba za ta yi ba a ce a nemi wannan ko أو لا da rokar ruwa ma ya faɗa وأعظم ما shi ya an kiyaye shi daga wannan baki ɗayan ba zai bane ba ذكر الله رحمته ai mun tabbatar da kewarsa إبراهيم da hujjoji da ibrahim malamai صلى الله عليه وسلم da musalla da salama من جعل على da guriya da duk abin da zai ba da kamar musalla yake ba zai wannan ba abin da zuciyarsa har da zama ba zai ba ba zai da gangan ba ba zai da rokar ruwa ba أو أن يتبع عليه ما يكون له ko kuma abin da malaka ya je ba yake ga mana yake ta gare shi ما يكون daga abin da shi da ya yi rikice da zane shi da yake da malaka duk wannan abin da Allah ya yi gurin wannan
يكون مثل ذلك عليه ko kuma to yake da malaka hanya kan Allah zai yi masa wannan ba
أو أن يتطور على العالمين ko kuma yake kira ga Allah لا أمدا ba zai da gangan ba ba zai da rakama ba ما لم يفعل abin abin da ba so kuma da bai kira ga Allah ya ce Allah ya bada aya kaza ba wannan ba zai taɓa yi masa ba وقال الله تعالى ai Allah ba sai da annabi ومن تطور على ما بعد الأقام da za ki da za ki ki ba da fada mata gare ni الآية ai da Allah na mu bi da ni ba ka Allah ya sa قال تعالى Allah ta'ala ya ce لأردنا تخفيف العذاب yayin da damun ninka maka azaba ninke ninke ta rayuwa da ninke ta mutuwa الآية kan gaya da ni والوجه الثاني duka da biyu هو في استعانة على وجوه الدين shi da koro wannan kisa نشرا a duba wato shi ne hankali da al'ada ذلك wanda nan ka أن هذا الكلام ya wannan nan dai كان da ya fi ku kamar wuya abin da aka rawaito كان تقول الإنسان ai da ya fi kai da da nisan gamuwa mai warware wannan na rabar rabansa ya haɗa rabo da dalili mai tabar da tarawa da tsarawa ولما كان النبي da manzo Allah bai kace ba ومن لا يخفى عليه ذلك eh ومن لا يخفى عليه ذلك wato wannan wanda abin da rabon da wannan ba zai koyi gare shi ba
ولا من بحرته wala wanda yake halaka da yin da musulmai ba ba zai koyi gare shi ba da shi da shugaban musulmai وهذا لا يخفى على علامة ai wanda bai san koya ba zai koma bayan da ya koma bayan lura ma
ومن رجع فيه wanda haka zai yi jaya وخزع فيما بالبيان yayin wata cikin babu a cikin babu na bayani وخزع wa ilmin da yawa ta ilmin da yawa wata cikin cikin babu ilmin bayani مع الخطبة da da sanin nan da take da ba zai yi waya ba
وهو الثالث duka duka da yake duka da uku kuma أنه قد علمه آلة من هذا الدين cewa kan ko ko an kada alima ko ulama an sani نعم آلة من هذا daga adam ma alamin munafikai آلة من كل da masu taurin kan musulmai da masu raunin zuciya da jahilai daga musulmai ruhuruhu kaga ni jinin su su kalle da farkon abu an ba an ba tara maka su kalle da kake jinin da ba ai an zama suke da magana da shi ne abokin gaba ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai karancin tana da ba sai ya sama da وتعلمه da ayyar da ayyar za su musulmai ne da dare ka san ku gare su lokaci ba lokaci sun zama yin wannan kuma da an samu rigar wanda an samu rashin lafiya sun zuciyar da ya rida da wanda ya zurbe da musulunci da gwamnati ko bayan kamar rikitarwa da da ya zuwa na da tunu kuma sun yi rida to wani ɗaya da wani ko bai haifar su wani abu a cikin wani kisar sai wannan ruwaya na raura mai raunin asali da abin ya fi haka ne da kafiran kuraisha su ne kafiran magana na kuraisha da sun samu da suna da iko abin musulmai ai da yahuda sun yi da hujja akan musulman su to ku da kuke ta ga shi ya ce ma ya shi ma tunta ga ranar kula shi ma ya zai yi ai kamar da suka aikata dan mukabara jayyar da ba hujja kuke sa Isra'il a kisan Isra'il ba ku duba inda ake da ku da kace da suka fusa an da da ba wasu ba da ba ko ba da musulman da suke da ba wanda a musu da musu da suke da yi ba da kani ba da suke da to to su ne kuma za su samu wani ayat da ba da ba ji labarin cewa wasu ne da ba kai su kuma suke a ce ma shi addinin wancan ma gaskiya ne kenan haka da abin da aka rubuta a cikin sanar da kaliya kuma da ba da wannan abin gaskiya ne da ba zan san wannan hikima daga wannan da ta da ta ba ba ba da ba zan buɗe babi ba da mai gaba shi ne ina yayin nan a can da wani tsanani na hanzu na da kwanan fara da ta faru da ba za a samu abin da ya mutu shari irin wannan abin ba da sai abin ya kone muni ba ruwa wani kalma ba da mai jaya cikin da wala wanda yan lebe ta a ruwan daga daga baki sama gobe masu wutan yan kalwa ta lebe ba saboda sabunta za ka ji an kaɗin ta wannan ruwayar kai da tun da shi a nan da masu da masu bice yi babu kokon zuwa cikin ba da shi da mutane ko shi da ran aljanu tun da wani hadisin abin da ba a lambarar sanannun masu hadisi don su rikita da sauran musulmi ba su kala su yi musu wannan fuska na hudu masu ruwa zama masu wannan kaliya cewa ta sauka dina da an da Allah kansa ne Allah ya wani kadu da ya fi kada da ya fi mutunce ka da wata aya da yin nan wannan ayu guda biyu suna rajin halabarin wanda suka rawaito shi dan Allah ta'ala duk ya sun kusata da ya wuce su sun zai sun kusata hayyan yayi da ƙarya cewa ba da ya tabbatar da shi ba ai da ya kusata ya karkata gare su to gudun wannan ayar da mahuza Allah ta'ala dai ya kiyaye da yake ƙarya da Allah ya tabbatar da zuciyarsa haka kiran da gare zuwa kare da kodan gani bai kaka ba to ya bai wanda da gani mata ne zai ne yawa su suna ruwa zuwa cikin labarin su wanda suke raunana cewa ya daɗa a bisa karkata da gidan da gidan ƙarya wai da yaban allolinsu cewa shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wai yake wani da kariya da Allah na faɗa mutum faɗa wasu kace wai haka annabi faɗa da wanda kike mu kuma ana ne tunda Allah sai bai ce ya ya kusa ta ji bai ce bai ce yayi ba idan kun tare da ayatan Allah wannan hadisi da ya inganta ba to da magana hadisin ba inganci da dai wannan misalin fatan Allah ta'ala ne a cikin aya wata ba dan falla Allah da ya gare gaba da rahamarsa da wasu jama'a da cikin sun yi nufin su fadar da kai a ba da fadar da kowa sai kawo nan ba za su fitar da kai da komai ba an wani zoka dan abbas yake da abin da ke da abin da ke cikin amfani an biya an biya bukata to abin da kake bai bane in da an biya da kaza bai ba aike da Allah ke kada sana barki ya bukata hajjar hasken wanda zai tafi daga jiki ai tafi daga nan ba aje aka ya fusata ai tafi daga jikin ba ya fusata ya koyi ta ai bai koyi ta ba ai bai aika ta ba kuke ji ne faɗi wannan alƙali wurin ta ji ne meji da da da da da iba ya da gero da alƙoyin shi da allolin su ko suka ce waye kalle ta suka ce za su yi imani da jikin ba a da ya ta haka to da ya ta haka din ba ko bai kike da ya ta haka din ba haka alƙali ne ba da ba manzo Allah bai fada ba ko bai karkata din ba amma ba da cikin wannan ba na wannan fassare fassare wasu daban abin da muka ambata da da nasan Allah da ya yi kiyar manzon sa to za ta yi rajin abin da muka ambata daga nasan Allah da kiyar manzon Allah za ta yi rajin karkatun waɗannan ruwayoyi za ka bari bai saura cikin aya ba sai ce Allah ta'ala ya yi baiwa bisa manzansa ta ya kyaye ne da tabbatar da jida abin da kare su da kafirai Ibu ke nan suke masu tare da yi, kafin suke masu tare da yi ne. Wara mu ko suke da su suke da sa. To mura daga wannan. Ɗan da ke manzan Allah. Kiyaye sallah da zalama. Shi ne mafi ayan nan. amma barka ta biyu shi abin gini ne a ce yanzu ya kubuta da ya inganta a ce ba wani abin kuka shi Allah ko irin mu da cikin gaci a ce yanzu ya inganta Allah ya rubu sai da duka kona hali dai malamu su ne sun amsa da wannan da jawabai a cikin su akwai mai mai akwai kuma akwai malamun akwai mai mai akwai wanda zai kama akwai wanda zai kama akwai daga cikin da abin da da ruwa su da bukatun sai wa mazu sallallahu alaihi wasallama wajen gidi ne sale shi ina karin sunan sa wannan jini wai sai wanda da zai gudana da zafin sa da wani ainihin hukun yana bacci shi ma wanda bayan nan da zai yi wani bayan sa azin manzo Allah a hali da kowa irin halaye mu Allah ba zai halitta yin wannan abin da hajjin annabi ba kuma sai daga zai sami iko a kansa ba a cikin bacci ko a farke saboda mu zaka mutum ne a cikin wannan ba a cikin gangaci da zangon ku da sani ko da bakarwa a cikin wannan kalbi dai cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya zata da kansa ne sai da ya hada wannan abin da hajjin ba amma ba shi ba أبي رواية ابن شهاب أبي بكر بن عبد الرحمن قال يتي يا ركنا يا أنت أكبر من أبار محمد بن عبد يتي وانا أيدي جدا لي duk wannan baka ji ne duk wannan da wani ba idan ka kaji a ce manzo Allah ya faɗi wannan ba zai zaro kanwa ba ko ba zai da ribi ba kuma shi dan bai da ikon kirkiro wannan da zai annabi kila aka ce wai kila aka ce wai kila manzala ne ba wai ya fasa magana ne yana karatun wannan jin wai dai sai shi ba yanzu karkarar kirkar karatu kula wa ina ta wata wannan cikin waɗannan kuɗi da za ka kamar tambaya ce duniya ina cikin karatu ne kamar sai daya sai wata wannan magana abin da kamar kamar abin da kaddara Allah wadai da kafirai kamar da kamar na nufin da hazarin a haɗe shi hazara bi ai kaga jibran sai tambaya shi hazara da wani shi wani ina wani da tawilin da aka yi hadisi ai ai kai da da da wafa da zai je kabirun haza babban zai shi babban zai ya ka ya ka wannan aiki bayan toki da nan da bayan rabewa kan nan duka guda biyu sannan sai kuma shi kuma karatun da kuma shi ma wannan zai iya yiwa tare da an yi wani bayanin tafsirin da karina da karina da ji an zaman sa kuma ce amma shi abin da ya bada nan sunan da ba baya da cikin karatu sai dan abin da alƙali abin alƙali abokar ya faɗa kai ba yi tira a cikin wannan ba da aka ce wani ya kace a cikin sallah ne to ai in an ce a cikin sallah ne to aka ce wani zai ce to ai an ce wato yana karatun alƙur'anin kuma ya tsaya ya wata magana sannan kuma ya ci gaba da Qur'anin sai aka ce eh ai san da aka yi maka ai sannan ba hana magana a sallah ai sannan ba magana ba hana magana in haka ne ma ai ba sannan ba hana magana a sallah bane to kaga wanda zai yi kenan abin da ke bayyana da yi zai yi kirjaya a cikin jihar da nan gare shi da wani wani aure wani da masu da hakiki a cikin kuma da annabi sai manzo sallallahu alaihi wasallama kamar da ubangiji sa ya kace ya hore shi yana karanta qur'ani karanta tafsiri yana yin ayoyi da rabewa a cikin karatun sa kamar da abin da suka rubuto sai karin shi dan yayi sauraro ya sauke wannan kawai da ke inda ya ji aya shi al-lamin sai dai shi zalika kitabu la raiba fihi ba to wannan tsakanin nan da yadda da yake da cikin za abin da kirkira na wannan kalmomin yana da kuma da irin murya a nan sai irin murya ta annabi duk wanda ke kusa da shi da kuma kafare zai ji wannan abu sai kusa da shi da kawai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ita da idan suka ce ina kuma kafin annabi ba to wannan kaji abin da ne ba ba za ka ce suka wa da ne ba da tun da sun hada da sura yi tun da bawa da sun santa abu da ya hada da da ba su saboda abu da wannan asiri ka ga sun ba su ba da kurani wani ke da kuma saboda da da halin wannan sallallahu alaihi wasallam a cikin sai da suna da jin goma ka da ai buda da abu da ka a wurin ka an san da ba da guje bai ai da ina ai da goma ka da to ya zai kuma zai zai zai Musa yi lokuta da ya kai to a cikin magazinsa irin wannan a kare shi ya su mutum mai sanda su kafarin da shi da ke faɗi wannan ba mutum da ya kafarin da su ji kawai sannan a jiran ya je ba wannan ne a je kunnuwan mutum a cikin kunnuwan mutum kai da suka san su to abin da aka rojo ko daga bakin da su ai maza da kuma bakin shi abin da abin da ya yi kuma saboda tsaye ta da suka yi da rubuta wannan rikitawa da zama kuma da kuma shi da Allah ya yi Allah ta'ala ya ce kuma aiko da wanka bar manzo wala annabi karanta aya da ni ma'ana ta bana ai kalali ai karanta Allah ta'ala ya ce musan ta yi zai buce buce ai karatun su kusa ne da fadin sa Allah ya kare abin da shi ne ne ba ai ya tafi da shi ya kusa da shi biye ya kyauta a rayuwa kila kuwa ma'ana ayan nan shi da abin da yake akwai ga manzon sallallahu alaihi wasallama daga rukunwa da ne karatu sai ya faɗi dan wannan da kuma kuma kan yin da yake wannan ya yi kwanin ya dace yin kwanin kalmi a cikin aya cewa shi ya zanta da kansa ne ya ce da ne karatu ai ne zanta da kansa shi ne shi ne shi ne shi ne shi ne zuwa a cikin wani abu bakar bin abdurrahman irin wannan wayar duk wani rasu na yanwa a cikin karatu ne shi ne yana inganta a cikin wanda ba tun da ma'ana ba ne za a yi ta a samu wannan rasu ba tun da ma'ana ba ba can da rahobi ba ko ba kuma a kara abin da ba cikin alƙwarin duk da ba amma a kara abin da ba kare wannan ba zai yi bari da ya bari kara da sai da ayyukan gare shi ko a sai da ta karma ba zai yi ba sai dai ba ba za ka fita da irin wannan rahobi ba ba za ka fita a dai a gare shi ana ambato gare shi a take abin da abin za mu ambata a cikin kuta abin da ke amsa gare da manzo Allah daga rafanwa da wanda za a halaka sun zo wajen yana da abin da ke bada cikin tawili da aidan koma cikin nan je ya abu jahilu ya roto wannan kisa da kawai da gaura ko madaukaka to idan mun sanar da mun ta buka sai mu ce ba zai yi santa ba shi a yi cewa Qur'ani ne to ina ka da sai da sai da sai da jama'a da daga ran kaji buladin nan shi a ce dan ana kauna ana kauna da su to sai da ce malaiku ne kuma da haka kuma alka wannan ruwa in ta tabbata mun kuma sai da ce ruwa da ita to da ran kaji malaiku ake da wannan kalli fasara in fasara daga jaran kajin sai ba ya tuni abin da dafa su kafirai su kuma su kaji sa gudu cewa sa goma ka da mala'iku ba rabin layi suna cewa yayin Allah ne ya tafi abin da Allah ya fito gare su ya rabi gare su kuma na sura ita ala kuma da karu yanzu kuka suna da fara suna da wani shi kuma ce ba su ke da shi sai Allah ya tafi dukkan wannan kafa da su din nan Ƙoron ke so daga mala'iku kuwa, a wannan ingantaccen magana ce, ɗan ce mala'iku a gini. Amma su yana tamtarkan ce tawilin sa. Ya abu da ake yi da wannan su garar katar kula ɗin nan, allolin su ne. Shekan ya rasu ta gare su, ya kawo zana cikin zukatan su, ya jefa su ilayin gare su. Sai Allah ya shafa abin da ya jefa ga shekan nan. ya kyauta ayoyinsa ya dauke ta ya dauke wa ya dauke karanta wannan lafza wanda ta farki ya dai samu farki a gare su zai yi rikitar sai Allah ya karanta saka abin da aka shafi wayoyi daga alqur'ani aka dauke karanta ma ba a yi ya kaji a cikin sakwa da Allah bai kima cikin wannan a cikin shafi ba bai kima a yi jama Allah da cikin wanda wanda ya zo ya shi da wanda ya zo amma ba ta da ba kai dan yi sanya abin da shi yake jima idan su tuna ne wanda ke tuna da cuta a cikin zuka zuci zuka da da zuciya su ta bushe kuma haka zalar suna cikin sabani mai nisa haka wanda aka wasu ilimin wajen zani cewa gaskiya ne daga wani nisa imani da shi sai su su da wata ta zuci da aya bin ila kuwa cewa mazu sallallahu alaihi sallama ya da kan da wannan sura ya zo amma sallatu da uga da sauran sarrafa da sarrafa da gura din nan sai kamar da suka yi gura zai bata ta ne suka yi tsoron zai ambaci zai ambaci zai bata ta duk da sauran gaba ya banda suka wani da suka su suke ba suke magana suna cikin kan gari kuma wala wanda shi ba a cikin da suke da dan su da da cikin karatun manzo sallallahu alaihi wasallam da ai mata da yake abin kuma zai da suka saba zai al'ada su ne suna yi fadin su kuma da fadin da fadin ai suna ta kawo ba ana suna ta kawo yawan Qur'ani ba kai kai kai kai kai kai da dawa kiza ko kwata kai dai a kawo da mutum dan alkitab an zama suna faɗa haka da haka dan wannan aiki zuwa shedan dan dauki da kisa kansa wa asha'u dalika da ne da wannan da ce ta jire annan nabi sallallahu alaihi wasallam ya fi shi wai fata shi ne malaka yau shi ne mun ga shi dan wannan kawai kada da kike kada kada da kike ba yalla yalla ku mutum da shi ne shi kuma azana min kallu kallu rasul illa ila لا يتبع كيف كان في أمية نعم ya bayyana gaskiya ga mutane da bauta na kada ke da abin da ke na banna yake hada da Qur'ani mai tsari ya kuma ko da kuma kyautu ayoyinsa wanda ba ma laifin da abu ma ma labbatin da abu kuma yi da abin da abokan ga wasu kan kitar ne kamar da banza kamar da zamu ce farin Allah ta'ala da Allah yake Allah yake mu ga gaba da Qur'ani mu ne mu ne wasiya ina da bautar da wato a cikin izanin da Annabi Musa alaihi salam cewa yau da nan da azaba ba ubangiji za ya ta tafiya ya ta yayin azaba sai ce la da ne ji wannan kuma gare mu ba sai da Allah na faɗa wanda baya yi wa har abada sai da mutane fushi wanda ya faɗa ka to ka ga maka Allah ya girma ka babu cikin labaru da daga labaru ba zuwa a wannan babi sai annabi Musa alaihi salam ya ce da su ya ce Allah zai halaka ku bi faɗa ka cewa ya addu'a gare shi ne da shi ya fada da alaka ba sai yi Allah ne halaka addu'a yi Allah halaka Allah halaka sai ya addu'a ba labari ba da labari za ki neman gaskiya da kare sa ba haka bane sai ya ce ya ce da su cewa zama sai muku zama ku muka ta kaza da kaza فكان ذلك kuma sai abin ya kike lokacin kamar da ya faɗa abin ya faru
كما
kamar da قال ya faɗa kaza Allah ya ثم رفع الله تعالى أمر kira ga wurin su يا قوم ya yi kada su da ramar sa قال الله تعالى Allah ta'ala ya ce يا قوم موسى sai ko mun duka وما آمنوا yadda su imani كشفنا عنهم azabar hindi sai muka yayi mun azabar da mulakan الآية da da ya gani وروي في الأعمال a rozo a cikin labaru أنهم رأوا ذات العذاب mun ga dalilan azabar ne وهاجموا da alamomin sa
قاله ابن ibn mas'ud ne ya faɗi wannan قال da ابن جبير irin bin jibril ne ce يشتهون عذاب Allah ba ya rufe su ما يبشره قبل kamar da tufafi ke fa kabari أن يقول in kace kuma yau ما معنى ما هي me ma'ana abin da aka rawaito sai Abdullahi bin Abi Sarh ya kake yana da mutu ga manzon sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya rida in mun ko mu jirki idan ya zama da sai ji da su in kai yi mun ki ji annan inda nake ne ne nake da shi daga dama ya kake shi da shi a dinda hakimu ko ce ko fa alimu hakimu zai ce mu da sai ce ram kullu sawab kullu ko ne daidai ne a cikin wannan hadisi wani sai ce sai mu ce wai manzala ce shi mu kaza sai ce ko mu kaza sai ce su sai daga dama yake karu da aliman hakiman ko mutu sani an basira zai ce zai karu da da garama kan dai abu ne ko a cikin cikin da yin zance ranar Allah ya dade shi sai wani ba ta tare sai abin yana rubutu ga manzon sallallahu alaihi wasallam bayan ya musulunta shi ne shi da Abdullahi bin Abi Sa'id sai ya rida sai da kan yana cewa ma amma man da ko ba sai abin da nan muka maka ni nake biye to yan wa kuma ne aka maka wannan hadisi ka ga ka ga ga amsa da kace Allah ya zama da mu a kan gaskiya sabila kada Allah sai ta farki zai ce kanka hidani da ke likita wanda da yake shi likita su gaskiya da bana kada kada sai ta farki ne na gare mu a kita wannan misali a ya kuma a farkon ka duba a inda kana da imani ba hukun ba shi ya gudu tana kaji bayan rida ya kafa cewa Allah mu musulmi ma bai gudu ba kwarar labarin sa wannan ki kuma ba kwarar labarin sa to ya wanda ya rida kuma ya ka mu yi albuta wanda ya rida kuma za mu tafi za mu tafi magana musulmi ma a cikin mai yana da wani amma kwarar hadisi saka ya wanda yake ƙarya da zai da yake wanda ya Allah ƙarya da manzansa abin da yake jima wanda ya jima wanda ya jima wanda ya jima sai Allah ya jima me yau ne ba maka ba mamaki ga mai da jama'a ce wai shakala da wannan wai wannan idan ka tsara wai wannan abin ya yake ne ne ne sun shakala da duke da wannan wannan ga abin ba ku daga maki ne kadiri mai kin addini mai kira da Allah da manzon da kira da kira da Allah da manzon da bai nuna da ɗaya da musulmai ba ɗaya da suna bai bai abada ba cewa ya zama abin da ya faɗa nan ya ga ya ga abin da ya faɗa babu da ke kan kira da Allah ba wanda ke jin kafin yace a gona da dai wanda wanda ba biya da azumi ke da kira da Allah wanda su da wanda kira da Allah ya ce abin da ya ambazo ya zo a ya auka cikin da cikin hadisin Anas wala yin kayata ai ba wa abin da ke jira ba ya ga wannan abu kira ji ma ya kai abin da ya ji ne ba wata aka ya gani ba ta yi yana ba da labarin abin da Abdullahi ibn Abu Sa'id ya faɗa ne ai ba za da irin da din wannan kada yace sai da yaro to gare shi amma da bibiya kan sa kuma da yaro to kada kada yace ina son maidu ya ji wannan alƙawarin sabiti ne alƙali abu fadil ya faɗa yace Allah ya rada shi da haka ne Allah haka ne su ala ba za su da hadisin ba da wani ba za kiyar sa hadisin misali a cikin ruwa ya gare ba za yi ko lahu ba da wani ba za yi zancen da yi ne abdullahi bin bin bin azizu bin bin rafi wanda aka so da aras Allah ya dade shi wanda masu ingancin hadisi suka fitar da hadisin suka muka muka ambace shi kuma wani abu daga wata sanin wani abu daga bankana da gajiya a cikin kan aras a jihar kanza kawai shi abin da ya rusa ne ya yi kayan abin da mai rusa ya faɗa ne yake ga abin da ya faɗa ba sai a shi wai shi ya gani ko ko abin ya faru a'a mai rusa ne faɗa abin yau da kuma kamar da ba abin da ya faɗa ko kai an yi da kai kamar ai ba ta yi ba ta shi ya ga abin yadda ya faɗa ba ya ga mazala ne ana yi wannan tare da mazala kawai kayan abin da mai rusa ya faɗa yake yi da kayan da ta jaji ai da ba su ga cikin da ba wani wani ga mutum sallallahu alaihi wasallam suna fada kai waye gare ni ba kun da har ta ga mutuwa da kuskure gare ni da juya cikin abin da ya isar ba wani suka a cikin tsarin alkur'ani cewa abin da wajen Allah ne dan ba ma cikin cewa mun yi nake kai da dai ne ruwan mutum shi ya bada wannan yake alimu hakimu ko ya rubuta sai ba zana ce shi haka yake a neman hukumin da ke ya ce da ya riga ko zuciyar ta riga da wata kalma ko kalma guda biyu da abin ya riga abin da aka so kwanta mutum sallallahu alaihi wasallam duk da mu Allah ya bayyana ta wannan kalma sai ya riga ya riga faɗa da abin da ya gabata ya kaje da abin da manzo da gwamnati ya cutar da zai shirya kan abin da zai zo a ƙarshe kafin da sallallahu alaihi wasallam suna da wannan a faɗa mu kafin a ƙarza ko kamar da Allah sai na wani kuma baraka da asan halin ai kaga ba ji ba amma da kai da an jan fararo da kan ya san sai ba magana ta kamata ta cika da wannan sai Allah ya shaka sai mu Allah ya shaka ma Allah ya shaka ka da irin wannan zai yi zai zata akwata da ko karfin mai rubutun mai karfin rubutun na mai rubutun yana abin zarce da sanin da zarce da kyau ta ganin sanin sa da wayar da zai gano abin da yake yi kamar da yake gaba ga masani ne ji baiti zai riga kafin kasan sai faɗa abin da ya ƙare shi ko ba wani mai mai kyau zuwa abin da ya cikar shi wancan nan kuma zai gabu ba a cikin jinan zance kamar da wancan nan kuma zai gabu ba a cikin haya ba za su gabu ba to kaji ko ba wai a ce ba zai aya zai kawo ko sura kawo ne a Allah suka da izini a sai an kawo ka ka cika ayar ko ka cika wata kalma a ƙarshen ta amma ba aya guda ba ko sura guda ba nan ba zai yi ba a sai dai na wani ƙarshen ta ko ka cika ka ci haka a ce to haka ya dace haka Allah ya yi haka da fadin mazuzan lalata sallama in ya inganta ya ce ku sai ce ko ne daidai ne to wanda zai zama in abin da yana da mayankan ayoyi ne duwai a cikin ayar da suke da mayankan ayar suna da fuska guda biyu a ayar da suke da fuska guda biyu ko to a irin su ne suna da karatu guda biyu aka saukar da su ba shi ɗaya ga manzon sallallahu alaihi wasallama na'am sai mu zala yi ta tsayar shi ko mai rufin ya yi kawon jini da wayansa da saninsa da abin kuta zance zuwa kai kaɗi zuwa tsayar sai ya fata da mutum sallallahu alaihi wasallam sai mu zala ce eh ita ita ita ma daidai ce sannan da ya wuce abin da ya wuce daga wancan ranka ya sha ba abin da ya sha ne kamar da aka zuwa cikin ba a yi mai ayoyi wanda Allah je in ji kuna za a bayan ka ne bai na fa'adar azizul hakim ko kan zo da az ko tarwa da kike azal azizul hakim wannan shi ne ran jumhur malamai akwai wanda ya suka ce azal jumhur rahim haka ba su tsara da ce amma ba ba wannan ba ta kuma mun alƙai take ba haka gana su kalmomi wasu kuma zuwa fitar suka guda biyu a wurin makadin mu da suke karatu da wasu ba baki daya mu suka tabbata cikin Qur'ani ana rubuta su ila izali duba ka zuwa ila zuwa zuwa kaza kai ba min shi duha kai kai ya min shi duha ya miki dai ne daga ko ya miki dai ne daga min shuwa muke da ita min shuwa kaga ko da ra ko da zaira ka autar ra ake wajen kuma kun da gaskiya a wani wajen wani kuma su yin kusur haka ne kisan da duk wannan an yi shi ai ba wajen ka kuka zo mana kaji ba ya saboda ake manzala ya kuskure ko ya yi wahali a cikin shi ga an ce wai wasu ma kaji ma duk ma a kare maka ma cewa wai wannan ma abu da yake magana sai nan ba zai ba kare bane abin da yake takarda da za a aika musu zuwa mutane da aka aika musu irin sarafunan nan shi ne ya ce sai mun kaza kaza ne ta rubuta kaza ta rubuta kaza duk dai ne ba komai ba qur'ani ne wannan qur'ani eh sai su manta Allah ya mutum yi zalika kai masa yake kai ita ko ko ne ko ko ko ne ne ne Allah saka هذا البادي